Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da dare, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda alaramma Malam Yahaya Abubakar Dakaci ke janyo ayoyi Sheikh Khalifa Abbas Ismail Abbas Dakaci, sarkin malaman Dakaci, shugaban kwamitin tafsirai na Fitiyanin Islam na jihar Kaduna, ke yin fassara. Alhaji Salisu Nuhu mai masara soba ya ɗauki nauyin shirin fi sabilillah. Allah shi gafarta malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا رسولا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da iko da sanukunsa da ya sake nuna mana wannan rana a cikin wannan yini mai albarka mai alfarma yini na biyar a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan a wannan babban masallaci na juma'a na ganin da kace da shirya a wannan karatu muna fara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da shi da annabar rahama mu kuma ya ba mu albarkar su da albarkar masu albarka in ba manta ba mun tsaya a aya na sha ɗaya a wannan sura mai albarka suratul tababu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa duk wata masifa da ta samu mutum ta samu bawa wannan da izinin ubangiji duk kuma wanda ya imani da Allah ubangiji zai shiryatar da shi zai sanya zuciyar shi ta zama tana kan hanya madaidaiciya Allah ya sa ciki sai Allah ya ce wa ibn Allah wannan umarni bi yi ma Allah da dole ne ba shawara ba yin ma Allah da umarni ta abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarta da abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana ya yi daidai da ra'ayinka ko bai daidai ba kana so ko ba ka so wannan dole ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa adiqur rasula ima manzon Allah da shi ma dole ne yin manzon Allah da abin da annabi ya umarta ko abin da annabi ya hana shi ma wajibi ne ya yi daidai da ra'ayinka ko bai daidai da ra'ayinka wannan dole ne fa'in tawallaitu Allah subhanahu ta'ala ce in suka juya baya akan wannan umarni fa inna ma ala rasulina albalagu mubin lalle ba abin da yake wajen wannan babban manzo namu sai isar da sako sako bayyananniya kuma ya isa hajjin ban kwana haka ya faɗa yace ku shaida me yiwa wannan hajjin namu take hajjin na ku shaidi cewa na isar da sako kun shaida sabai suka ce mun shaida rasu da ka duk abin da aka umarce shi ba abin da ya rage duk abin da aka umarce shi da ya kawo shi yasa malamai suka ce da da wani abu a ce za a rage a cikin alkur'ani da kaga suratul abasa bata nun bata bayyana ba dan kada da manzon Allah abasa wa tawalla an ja'akul a'ma wa ma yudrika an gane to shine isar da sako ne sakon nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya isar ta bakin manzon sai Allah ce الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا إله إلا هو lalle Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya sai shi ba shi da abokin tarayya shi kadai ne shi kadai bai da abokin jihar kul huwallahu ahad wa ala allahi falyatawakkal almu'minun duk mu'minun dukkan mu'minai gaba ɗaya madogaran surun ubangiji shi mu'mini na kwarai gaba ɗaya wajen makoman shi majinginansa wurin ubangiji Allah ya sa mu a ciki na ya ayyuhal ladina amanu إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاذروهم وإن تعفوا وتغفروا وتغفروا فإن الله غفور رحيم Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani inna min azwajikum hakika lallai wasu daga cikin ƴaƴayen matayen ku kenan wasu daga cikin matayen ku wa auladikum da wasu daga cikin ƴaƴayen ku aduwwan lakum makiyan ku ne in ji ubangiji su makiya ne ta yaya za su zama maki ta yanda Allah subhanahu wata'ala zai umarce ka da yin mishi da'a mata ko da ya zama ya kau da kai daga wannan bin hanyar tafarkin ga hanyar Allah kana gani kuma ka san hanyar gaskiya ne amma saboda san rai sai ka ga saboda mata ko saboda ɗa mutum ya bari ina ba ta an fahimta aduwan lakum lalle makiyanku ne in dai kuka ce za ku yi musu da'a a wajen abin da ya daidai da yin mu Allah da'a ya daidai da yin manzon Allah da ina ba ta an fahimta nan an kawo maka abin da yake kusa da kai ne kullum mata kana tare da ita kullum da kana tare da shi har ma fatan kake Allah ya bamu zura'a zura'a ɗaya ba kullum addu'a kake yi an samu karuwa an zo an taru an wannan to duka shi yasa sai Allah subhanahu wataala sai ya faɗa abin da yake kusa da kai aka ce matanka makiyarka ɗanka makiyinka to ya kake ganin wani idan kai mishi da'a wajen kauce mai ma Allah da'a kaga ai shi babu bi aula ne wannan ina fata an fahimta wani kuma da yawa zaka gani sahabbai Allah ya kara musu yadda wasu sun yi imani ƴaƴayen nasu ba su imani ba ƴaƴayen nasu dan haka za a fito a ce za a je jihadi su kuma ƴaƴayen su zo su hana su kange su ina fata an fahimta to shine Allah subhanahu wata'ala yake mana magana lalle wa'innan makiyan ku ne fahadaruhum Allah ya ce ku kauce musu a wajen yin musu da'a wa in ta'af wa in ta'af wa taswa Allah subhanahu wata'ala yace idan kuka yafe musu kuka yi musu rangwame wa tasfahu kuka tausasa musu to ku sani fa shi Allah subhanahu wata'ala wa tadhkir fa inna Allah ghafurur rahim kun ji kansu kun tausasa musu to lalle ubangiji mai gafara ne kuma ubangiji mai jin kai ne Allah ya mana gafara ya mana jin kai na'am إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم Allah subhanahu wata'ala ya ce innama amwalukum lallai dukiyoyinku wa auladukum da ƴaƴayenku fitina fitina ne jarabawa ne in an baka dukiya an baka an jarabce ka ne in an baka ‘ya'ya jarabawa ne a gaya za ka yi wani uban yana ji yana gani ‘ya'yan nashi ba za su shiri ba zai iya tarbiyyantar da su ba to kuma Allah subhanahu wata'ala ya baka kiwo daga lokacin da kai sakaci da wannan dama ka aikata abin da ba daidai ba to in aka je lahira fa sun zama maka fitina sun zama fitina ina fata an fahimta ka zo ga yadda Allah subhanahu wataala ya ce yanda zaka tarbiyyantar da iyalinka yanda zaka tafiyar da dukiyanka sai ka zo ka saki wannan hanya gaba daya to ka sani fa lalle wa'annan sun zama mene makiya a gare ka innama amwalukum wa auladukum fitina wallahu indahu ajrun azim lalle a wurin Allah lada cikakke a wurin Allah yake cikakken lada na'am فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah subhanahu wa ta'ala ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah makaqatum gwargwadon iyawan ina fata an fahimta an gani wasu malamai sun ce wannan ayar tana nan amma hukuncin ta baya aiki baya aiki saboda akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ittaqullaha haqqa tuqati ku ji tsoron Allah iyakan jin tsoron Allah daga ne suka ce wannan ayan ita an goge ta da wannan ayan da aka karanta an gane fattakullah mastaqatu ku ji tsoron Allah gurgurdan iyawa ita an goge ta da wannan ayan ina ba ta an fahimta da haka jin tsoron Allah wasu malamai kuma suka ce a'a an sassauta ne da wannan ayan da Allah subhanahu wataala ya ce ittaqullaha haqqa tuqatihi sai aka zo aka sassauta ta kuma da wannan ayan sai aka ce wa diullaha wa fattaqullaha masta'atum ku ji ku ji tsoron Allah gwargwadon giyawa sai aka ce to ala ayi halin dai an ta magana akai ina fata an fahimta mm wa diu Allah Allah ya ce ku yi ma Allah da'a wa an ku ciyar khairun li anfusikum duk wanda ya ciyar fa yayi ma kansa ne ba wani yayi ma ba shi da yayi ma kansa ne duk wanda ya ciyar khairan li anfusikum wa man yukka shukha nafsihi duk wanda ya yaki rowan zuciyarsa fa ulaika humul muflihun wannan su ne suka kun masu rabo Allah ya sama duk wanda ya yaki rowan zuciya to wannan shine cikakken mai rabo na'am
وقرض الله قرضا حسنا إن تقرض الله قرضا حسنا يلائب لكم ويغفر لكم والله شكور حليم الله سبحانه وتعالى إن تقرض الله قرضا حسنا idan kuka ba Allah rance-rance mai kyau, kaji fa mai bayarwa, wanda dukkan taskan nasa ne, amma yau shi ne yake cewa wa zai ba Allah ya ce man zallabi ya kudurar laha faradan hasada wa zai ba Allah rance rance mai kyau ranar biya ya ji daɗi to wannan sai Allah ce idan kuka ba da wannan rancen kuma ya zama rancen mai kyau yuda'ifuhu lakum Allah subhanahu wata'ala zai ninninka muku ba riba bane ina ba ta fahimta eh ka san yanzu idan ka ba mutum bashi sai ka zo ranar da zai biya ka ya ƙara maka wani abu a kai sunan shi riba ya zama haramu ko mun kankantan shi ya zama haramu kai da za ka karɓi dinginan gona ka noma baka ba da galla ba wannan rashin gallan da baka rara ba ka ci haramu ka ci haramu sunan shi riba an ƙara maka akan abin tunda ranar da zai karɓi gonansa ranar zai da maka da gona ne furungus da kudinka ko ba haka zai da maka da su ba to idan ka noma dole ka ba da galla idan ana ba da galla dubu goma ne za ka ɗauko dubu goma ka bashi jingina daban nomawa daban idan baka ba da wannan ba to ka riba ruwa ne Allah ya kare ina fata an fahimta to shi ubangiji a'a dama ka ji ai a baya ce idan ka yi man ja'a bil hasanatin falahu asharu amsaluha wanda yayi aikin kwarai za a bashi kwatan kwatan ladan da yayi ninki goma wannan sunan shi falala wanda yayi aikin kwarai za a bashi ninki ladan ninki goma falahu ajru amsaluha ina ba ta an fahimta to wanda ya ba Allah ubangiji rance yuda'if yuda'ibuhu lakum za a ninninka mushi daga ciki ma wa yaghfir lakum za a gafarta muku zinuban wallahu shakurun shi fa Allah abun godiya ne kuma yana gode ma bawansa halimu kuma mai hakuri ne da yake a bada rancen ma wanda yake bayarwa sai ya hakuri sai ranar lahira sai a hakuri an gane shi halimun mai hakuri ne da haka shi rancen da zaka ba Allah kai ne za ka amfana da shi ba Allah ne zai amfana ba sabanin rance na duniya idan a duniya ne ka ba da rance shi wanda ya karɓi rancen shi ne zai amfana ko kai shi da ka ba rancen shi zai amfana don a lokacin da ya zo a lokacin yana buƙatan wannan abin shi ya sa haramun ne idan mutum ya zo ya ba shi ka ƙara mushi wani haramun ne wani rufa ke ina fata an fahimta wa ahallallahu al-bai'a وحرم الربا الله سبحانه وتعالى يا على تكاسوانجي يا كم حرم الربا ربكو أقومي الله يكاري يا الله يكاري عالم الغيب وشهادة العزيز الحكيم alimul ghaibi ubangiji shine fa masanin abin da yake koye wa shahadati da abin da yake bayyane al-aziz shine buwayi al-hakim kuma gwanin hikima shi ya sa abin da yake duk abin da yake boye ubangiji ya sani abin da yake bayyane ya sani sabanin ni da kai abin da yake a juna yanzu ni na sani kai ma na jihun ka kai ka sani an gani amma shi ubangiji duka wannan ya sani al'azizu buwayi ne a cikin mulkinsa al'akimu kwani hikima ne a cikin aikinsa shi yasa yake to bayan da za suna sura ta zo karke kenan بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وآتوا العدة واتقوا الله ربكم لا توردوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفية مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
suratul talaq Allah kuma subhanahu wata'ala ya kawo mu wannan sura suratul talaq sahabbai sun ce sukan kira ta da suratul nisa karamin suratul nisa kenan ita babban suratul nisa tana kan haka mako daga ma'ida sai daga ali imran sai mene sai nisa sai ma'ida ko tana tsakanin ma'ida da nisa kenan da da ali imran to ita ce babban suratun nisa saboda wannan suran ya yi fallu tallu talla talla ya yi bayani yadda abubuwa suke da yadda hukunci yake da yadda shari'a take da yadda Allah yake so ba wai yadda take so shi yasa aka ce wa laha wa adiqur rasul a Madina aka saukar tana da ayoyi goma sha biyu muna addu'a Allah ya haɗa mu da alkhairan da yake cikin wannan sura kishiyar haka kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu ababe dalilin saukan wannan suran yana da yawa malamai sun ta magana wasu suka ce akan sai da hafsatu ce Allah ya ƙara mata yadda matan manzon Allah suran da za mu shiga nan gaba zai yi bayanin sai da hafsatu Allah ya ƙara mata yadda to aka ce saboda ita wannan suran ya sauka duk da wasu malamai sun ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki sai da Hafsatu Allah ya turo mala'ika Jibril da alaihi salatu wassalam ya ce ya ce mushi ya dawo da ita ita sai da ita sai da wace sai da Hafsatu kenan Allah ya kara mu ina fata an fahimta domin Allah ya ce sawwama qawwama ita mai yawar mai yawan azumi kuma me yawan tsiwar jarci wasu ka ce ba wannan dalilin ya sa aka dada ita ba saboda ita ba amma mafi rinjaye an ce sayyidina umar Allah ya kara mushi yadda ya zo wajen sayyidina rasulullahi ya ce ka ji abin da abdullahi ya aikata dan shi kenan dan sayyidina umar ya saki matan shi kuma gashi tana cikin al'ada gashi ne ne ce zai ta ce dawo da ita ya dawo da ita ina ba ta amfani kun ji hususiya kenan yanzu nan zai ɗauke hukunci kuma ta ɗauka kai ko baka isa ba ba shi yanzu nan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce a dawo da ciya yau ta dawo kai ko baka isa ba kaga ya taba ce ma rana dawo lokacin sayyidina ali Allah ya kara mishi yadda yana zaune sayyidina rasulullahi ya kwanta a cikin sayyidina ali sai bacci ya ɗauke shi an tsirna al'ashi bai sallar la'asar ba aka zo rana ta yi ta jau za ta fara ta yi za ta fara sai annabi ya farka ya ga sai na sai ce a ba kai la'asar ba ko sai ce ban yi ba ya rasu da sai ce marana jawo domin aliyu yana cikin da'an Allah ne da manzon Allah sai ga rana kowa ya ga ta dawo sai da ya sallar da ya alola ya la'asar fu kawai sai ga rana ta fada duk duniya babu ba a taɓa yi ba za a ƙara yi ba sai shi kadai da haka shi ne aka ce ya ce ma a ce ma sayyidina abdullahi bin umar ya dawo da ita wannan sakin bata saku ba saboda ya sake ta tana cikin al'ada aka ce saboda wannan ne ayar ta sauka wannan sura ta sauka an gane ko to ala ayi halin dai muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya hada mu da alheran da yake cikin wannan sura Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu wasu dalili suka ce ai saboda an ce ya yi wa nabiyu shi yasa suka kawo zai da hafsu wanda kuma idan ka ji in Allah zai magana da manzon Allah shi kadai zai ce ya ayyuhar rasul ya ce wannan babban manzo amma idan za a yi magana da mu sai a ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan kun gani kun gane ko ya ayyuhan nabi ana nufin gaba ɗaya ke amma akwai abin da idan aka keɓe aka yi magana ana nufin manzon Allah ne shi kadai ya keɓe da wannan kamar yadda a sura ya zo aya ya zo aiko aka ce babu laifi wata mumina ta zo ta sadaukar da kanta gare ka ya rasulullahi kaga a can karshe sai Allah subhanahu wataala ya ce khalisan laka min dunin mu'minin wannan kai kadai aka keɓe ka da kai banda sauran mu'minai da haka ba wanda zai zo wata mata ta ce ina son kai ce ina son ki a ce aure ya ɗau Allah ya kawai wannan kawai an keɓe shi ne da manzon Allah shi kadai amma sai Allah ce banda sauran muminai kai ka gaba banda kai banda ni amma aka ce ya ayyuhan nabi ana nufin gaba daya da al'umma ne ya ayyuhan nabi ya kuwan ya kai wannan babban manzo idza dallaqtumun nisaa idan za ku saki mata ne faɗaɗi ƙuhunna da iddatihinna ku sake su a lokacin da suka yi tsarki suka gama al'adarsu da mata wa ahsu idda sannan kuma ku kiyaye al'ada ku kiyaye wannan al'adar nasu wa ahsu idda ku iddige ina ba ta amfani da daga shi yasa ita majin an sake ta wasu malamai an ta magana kamar yadda ya zo a cikin suratul baqara an ta magana ina ba ta amfani da wasu suka ce macen da aka saka za ta yi tsarki uku tsarki uku ina ba ta amfani da wasu suka ce za ta yi jini uku ne ba tsarki uku ba ina ba ta amfani da to akwai kuma wanda suka ce a ai wata uku ma za ta kowanne kuma suna da dalilin da suka jingina da shi ina ba ta fahimta shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa ahsu idda ku kiyaye lokacin ku kiyaye wannan lokacin kada a yi ba daidai ba ina ba ta fahimta wa ahsu idda wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron ubangijinku da haka idan suka so za su yi su ya'ya ke su kuma ku yanki su jini biyu suke yi an fahimta ko wata wanda za su yi watanni su ne wanda ba sa yin al'ada saboda yarinta ko saboda tsufa an fahimta ko shi ko jini zai iya zuwa mutunci a wata su uku ke tsarkin a wata ɗaya ta gama gaba ɗaya an gani malaman fikihu imam malik ya raba yadda tsarki yake akwai wacce ta saba akwai wacce ta fara akwai mai ciki ina ba ta amfani ita wacce ta fara za ta al'ada ne har zuwa kwana goma sha biyar kwana goma sha biyar duk wannan suna cikin al'ada wacce ta saba sai aka ce adatu ha kawai al'adanta wata kwana uku wata kwana biyar wata kwana bakwai adatu ha dai al'adan ita ta san al'adan nata ina ba ta fahimta to sai kuma mai ciki ita ma mai ciki tana yi to amma idan ya zama saki ne ko mutuwa to ya sha bamban ya sha bamban an gane ko mutuwa ta kaba shine idda ko to ita wannan daga lokacin da mai ciki ta haihu shi kenan ita al'ada ita ta gama ta kaba wata hudu da kwana goma nan ya dauke mata gaba ɗaya kenan haka idan mace aka sake ta ana sakin ta sai ta haihu to shikenan ta gama yanzu idan za a daura in za ka mai da ita sai ka nemi sai ka shiga cikin masu nema sai ka zama cikin manema ne sai ka biya sadaki sai kuma ta amince sabanin idan ba mai ciki ba sabanin idan ba haihuwa ba ina ba ta fahimta to shine Allah subhanahu wataala ya ce ku kiyaye wannan a kiyaye la tukhrijuhunna min buyutihinna Allah ya ce kada ku fitar da su daga cikin gidajen dakunan da suke ka saki mace saki daya saki biyu ba za ta fita daga cikin ɗakin da take ba har sai ta gama takaba a sai ta gama idda ba za ta fita ba an gani wala yukhrijanna Allah ce kuma matan kada ku ce za ku fita kai kada ka ce ta fita ke ma kada ki ce za ki fita kawai daga mutum ya saki mata ta daya ko ita ko dangin sai a zo ka ji cewa an kwashe ta wanda a ciki za ta gama iddanta gaba daya a ɗakin ba fita kai ba za ka fitar da ita ba ko ka ce fita kwashe man a kwashe kaya kaza kaza waya gaya maka ai a nan za ka zauna a nan za ta zauna an gane ko ke ma ba za ki ce dangin ki kawai su zo gaba ɗaya daga an ce shi kenan ya sake ta sai kuma a zo ka ga mota an aji wai za a kwashe kaya to Allah subhanahu wataala ce kada ai haka illa in yati na bi fahishatin mubayyana sai dai idan ka zo da wata alfasha bayyananniya kila an sake ta ta zauna kuma a gidan sai rigima ta ja wannan ta rigima ta ja wannan inda in suna neman wanda za su tafi gaba ɗaya ne. To kaga wannan ko kuma ya zama gaba ɗaya ba ta kula da addini. A yi mata magana ta ce to ina zaman wani ne? Ina ba ta fahimta. Kuma duk macen da aka sauka aka saka ɗaya ko saki biyu alfarman mijin nan yana nan a kanta. Wannan igiyan yana nan an fahimta yana nan ba dama ki fita ba dama ki kaza ba dama ki kaza ina ba ta an fahimta to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana wannan a kiyaye illa an yati na bi fahishatin mubayyana wa tilka hududullah Allah ya ce wa'annan fa iyakoki ne na ubangiji ya samu ya mu iyakoki ne na ubangiji ya sanya wala ta'tadu kada ku keta ta wala ya ta'adda hudud Allah kada ku ke ta'addodin ubangiji an gane ko wa man ya ta'adda hudud Allah duk wanda ya ke ta iyakan ubangiji faqad zalama nafsu wannan ya zalunta kansa ne la tadari la Allah ya hudu ba da zalika amra ai da aka ce kada ka fitar da ita ko ke kai ki fita ba mamaki wani al'amari ya biyo baya bayan sakin ila ya zo ce to kuma dai ba ni ma fa ba a cikin daso na yi wannan sakin ba ko kuma ita ta ce yanzu in na bar nan gidan to kuma ina zan koma zan samu kamar nan din bari dai in kama kafa da wani bari in je wajen wani bari in je wajen wani ta kama kafa la ya dari da Allah ya hudu ya hudu ta bada zalika amra yasa Allah ce to kada ta fita a ɗakin kaga an yi sa'adin alim Alhamdulillah mun saurari tafsirin Alkur'ani mai girma kenan wanda alaramma Malam Yahaya Abubakar Dakaci ke janyo ayoyi Sheikh Khalifa Abbas Ismail Abbas Dakaci sarkin malaman Dakaci shugaban kwamitin tafsirai na kungiyar Fitiyanul Islam na jihar Kaduna ke fassara Alhaji Salisu Nuhu mai masara soba ya dauki nauyin shirin fi sabilin Allah ya saka da alkhairi a madadin wanda ya hidima shirin Sulaiman Abdulsalam ni da na gabatar Yahaya Rayyan Jungul nike cewa wassalamu alaikum